أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أن إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke walkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna ladi biyu ga wata na Ramadan hijira shekarar uku, wanda ya dace da uku ga wata na hudu biyu. Allah mana jagoranci uwa cikin godiya ga Allah muna ma Allah godiya da ya kaddara samu cikin bayin shi wanda suka shiga wannan wata na ramadan muna wata Allah samu cikin wanda za su ƙare kuma cikin yardin Allah ‘yan uwa yau za mu tashi ganin darasi da ya gabata ƙarshen karatunmu na ramadan na shekara da ta wuce ta 442 ƙarshen karatun mun tsaya kenan ƙarshen surutu sa da muka tsaya kenan za mu tashi insha Allah farkon surutu zuma za mu tashi insha Allah yan uwa kahin nan akwai yan tambayoyi wanda sun san kamar da hikima ta Allah yanzu shirin da muke kai tsaye tunda tana yi akan saman facebook and direct yana suke nesa ma suna kallon abin da muke kai tsaye insha Allah akwai dan uwa daga Burkina yayi tambayar wanda yakin shi ta fara azumi jiya kuma ta kasa yau me mamuta game da wannan baiwar Allah kuma shi ma alarama ya zama da wata suna da alaƙa da wannan tambayar mata masu ciki yanwa masalar mata masu ciki masala ce tunima da mai kotun sahabbai an yi magana kan ta to ganin wani abu ne da ke yana da ra'ayi daban-daban balle na tsakanin mazhabobi wanda ya ce ta ci tarama ke ta ci tarama ta ciyar da abinci wani ya ce a ta ci abinci amma ba ciyar da abinci karama kowa dai gaskiyar magana ta wani maganganu yan wa abinda muke da imani da shi ruwaya tana da inganci cikin suna abu dawud ko sauran wurare annan sallar salam iya bayani zan mai fatawa wa mai fatawa fatawa kana gaba ita bace gaskiya ha'inci ne tsakanin da allah muna da fahimta wadda ko ta saba ta mutane muna tsayawa kan wani abin da ya tabbata a wajen wani nasi lalle mun san da manganin magabata malamai masu ganin wannan masaloli amma muna da ruwaya kuma tabbatata wanda kamar yadda yake cikin sahihi suna na Abu Malik ya dogon bayani haka Albani rahimahullah cikin tamamul minna a wannan wurin sun kawo fatawa akan wannan mas'ala ta mace mai ciki ko mai shayarwa idan ta kasa haƙiƙa ta kasa kun san kullum mutum ake yaudara ba yaudara Allah san gaskiya mace ba an ce kurin mace mai ciki kurin ta ci abinci ta ce da abinci a ana magana in ta kasa ta jarraba ko likita kwararre a mintacce ya gama in ta azumi hadari ne ga la'ayyarta ko ga yaransa a wannan hali tun da tun lokacin sahabai abin ya wakana abdullahi bin umar abdullahi bin abbas wani sahabai sun yi fatawa ga wani sun ma iyalansu fatawa ta idan mace ta kasa azumi balle dalilin ciki da gaskiyar ta kasa fatawar kuma ƙarƙashin wata aya da wata sunna cewa za ta ci abinci kuma ta ciyar da abinci kowane azumi guda kambacin ciyar da abinci ba wai ɗanyi abinci ba zaka a ko a ce ba awo ba abinci haka sabbin suke abinci suke badawa ɗan wa an ɗauke maka ma azumi ba zai magana abinci to kwano to guda to cin to guda azumi guda kambacin fala guda haka za ta bada abinci haka da tsohuwar ya tsuwa ya gaji ko tsohuwa da rikin lahiyar da ba ta da magani an yi an yi kuro an dangana hira a rayu haka nan irin masu cuta ta idusar gwamnati suka suke cewa ta wannan da aka ce astoma cuta ta idusar ta tumbi ko ko cuta ta masu diabetes duk da cuta irin wannan wanda suke sun tabbatar da an kai azumi zaka halaka ba tabbas akwai na ba likitance kenan a wannan ake magana inda ya tabbata haka wannan sabai sun yi fatawa za a ci abinci ka aji azumi ka ciyar da abinci kan bacin azumi kama albani na mawalla haka ci abu malik na cewa wa'annan sahabai da suka bada wannan fatawa ga wa'annan masu wannan hali ya ce babu wani sahabi da ya san abu haka albani ya ce ramawalla ba sahabin da ya dai fahimta ta wani na gaskiya mukan ba da wannan fatawa in dai haƙiƙa ba iyawar in wani masala ba misalin ta yau da ya cikinta za ka mutu ya gadama ya gata mai mata na sanin fatawa tana ta gare mu wala za ta mace misali a wannan ramadan ki ciki ya tsuwa yau aikuwa gobe aikuwa tabbas in ta yi azumi akwai matsala tabbas sai ta aji azumi yanzu shayarwa take wata baɗuwar haka da cikin sabu ta kashe mata baɗuwar haka cikin sabu kuma yana masu rinzon nan to mutuwa tana yanzu to shi zara ma babu abu ne da ruwa ce Allah ya sani ba banza ba ka kake musu yan wa ba banza ba musulunci a da sauki kaka kama wai sauki ne wai kun ya rama ban dabba kai ba kake inda kake da kace da kace sauki gaskiyar magana wannan fatawa ta tabbata a wannan hali Allah ya san gaskiyar tsakani da Allah ga wanda bai iyawa ko tsuwa ko ciki wannan abin gaskiyar magana amma muna magana kullum duk da an yi magana a da kan mata masu sha da nono to kullum mun ce mun kun ba iyawa ne nan mace take shayarwa kuma ta azumi amma ba zai zama ta bariki mace za ta iya zuwa ta wuna a wajen aiki dan ta iya rayar da bibiron amma yanzu an ci gaba ta taƙi nona a cikin bibiron a cikin a taƙi nona ya ɗaya rusa har ta dawo daga aiki ƙari nawa to kuma a nan kin ba yaro ya rayu ya azumi ne ba iya za a yi ji kin ga abin baki da hujja baki da hujja ke mai zuwa aikin bar yaro ya shaya gida ya azumi a ce aje aje na Allah to gaskiya da muke da hujja gaskiya tun da yaro zai iya rayuwa ta hanya daban amma ana magana ba ana gudun ana kare lahiyar yaron ne in zai shiga matsala to a halatta wallahi da wani likita ya mun cewa wallahi irin wannan mata masu gardama iya wata wata likita ce a wata guda matan suka yi bari suna da yawa sun kai 40 kan wannan masu cewa sun yi azumi kuma an tabbatar illa dalilin cewa sun yi azumi ba ce kasu aji an ce kasu azumi akwai matsala tabbas gaskiyar magana inda akwai matsala ba iyawa akwai su ƙinan musulunci wallah wala sai magana ta biyu yan uwa tana da alaƙa da ibada mutu azumi ban sallar asuba ladan ya same ni da wata mas'ala iyawa ana ta magana kanta saɓanin da yake da kalanda kinmu ta sallar asuba da sauran wurare cewa ana barin mutane suna shan cin abinci bayan gari ya waye yan uwa wannan mas'ala ta alfijir bayan zuba ta fara kuma wallahi muna yi ne ba da ka muke yi ba bakin abin da Allah ta baki iyawan bincike muka yi akan wannan mas'ala ta alfijir yan uwa farko ni abin iya cikin wanda ya sha muka jimawa sama shekara 24 kayan samu huta ina cikin rudu mai rudu na sha hutawa masallaci yana zuru dare na gida mai da gari yan koma gida yan gudun sallah gida masallaci an tara sallah amma ina ga lokaci biyu ba na kalli alfajar an kazi ba da za gaba sak ba ko biya ba kirin kuma a cikin kalanda ta mu tana lokacin sallah hana sallah gaskiya sai ci abin da na karanta saka wa ban ban sai koma gida sallah gari daya ina na nasa ko rudu kenan lokacin sama albani rahimahullah a wurin sun hadisi matsala ce akwai matsala ga musulmi wajen sallar asuba al-fajr ah wannan abin da ya wadi a littafi na karanta sai na tuna matsala ta to wannan abin ya kai da bincike mas'ala bayan albani rahimahullah albani ya yi magana cewa bincike da ya yi aiki da lujusel wannan sai ta kutul falaki ya ce aiki da lujusel na zamani ya sa kasashe da yawa musulmi ya ce a yawo da ya na duniya ya ce hatta da makka da madina an makka ce da madina aiki da rujuzo da na falaki ya ce ana sallar asuba kahin lokaci na gida ya ce da minti 20 zuwa 30 a wani gari wannan abin albani ce shi ke na ana na sai ina ga ta usaimin shi da risali duk da musulmi da da an san albani suna kan bambanta ra'ayi kuma da kasar su da da suke kuma an san usaimi na saudiya shi ne sun ne manyan malamai masu saudiya ji ko shi albani an ce mutumin sham ne sai usaimi irin wata albani shi ma sai yake cewa a gaskiyar magana bincike ne a zama kai shi ma ya ce ya lura sallar asuba aiki da tauhidin salati wannan na makka ma na umul qur'ani ya ce gaskiya ana sallar asuba ba lokaci ba lokaci ne ba shi ma ya amince mutum 20 zuwa nan ha ta kenan akwai matsala ina gaba abin an jima ana yi muna nan muna nan akwai wani aboki na malami na mutum algeri jazairi mutum jazairi ne ya zama na nan ya gudu hijira a nan ya koma gida wanda suna nan da yawa sun san shi mahmud hussein wata ran yake ya zama a gazawa ya zama a kasawa iyakar mu ziyara nan kun biyar da shi sai wata ran yake ce bayan zuwa ce mun ilyas ya ce wallahi mun samu matsala a gazawa wani malamin mai ce da shi ma da algeria zo tsohon malami ne da tije ne da ya zo mun kun biyu yana ce kai mu gaskiya wannan sallah ta bude kuke ta saba ba alfitin da muka sani ta shari'a na'am suka ce ya gaba a rubuce yace a mu dai gaskiya ce wannan alfitin ba ta wuce ba na'am ce wannan wanda yace ina ci masu maka ci har ne zagi ba haushi yace ba haushi ya zaka ta mu ibada yace yace kun ga alfitin goce to mu taban gari akai committee suka wata ba a gaba yace suka wata bayan gari adiba na kalanda kin tasu da na hakika suna kallon gabas lokaci yayi a wancan cin ya gani kun ga wani ba gabas shuru cewa wallahi muna jira muna jira sai can bayan mutum 20 to kuma ga haske har bayana al-qibla shi al-fitr to kun gani ko to ku jara in wani ina nan sai na samu wani littafi wasu malamai suka yi shi sai suka kawo wannan suka ce sun yi kudin shekara 27 da bakwai shi ne suna bin bibiye lokacin sallah kashe musulmi suka ce a gaskiyar magana masa'alar asuba akwai matsala ana yin ta lokacin haƙiƙa bai ba suka decide da suka yi kurin waɗanda suke suke suka yi wannan legislation ba ba malaman addini ba ne asali alfijir a nan sarasa ya magana tana da lokaci biyu yake yake ta fajar kajib sadi ko tun saka to sai kasan hadisi yace to su bisa gane alfurta ta gaskiya ta kare da suke gina mutane ta kare amma lokaci bai yi ɗan uwa za ku gane haka da jimawa tun lokacin nan su kusa kara ashirin wannan wanda ya san salum da sai mai tuwo mun yi wani magana da shi akan asuba ta yake ce mun tsakanin da allah masa'alar abin da suke tabbas su suna da garanti tabbacin hudo rana faɗawa rana da zainit take rana amma alfijir da asuba hasashe ne kiyasi ne in zan gane haka in ka bincike a bana tare da kasar lujisir wani wajen naga wajen hudu lujisir hudu na sallah kowane sauka asuba ya samu minti wani minti yau da wani wani minti goma wani minti sha haka suke dukansu babu ɗaya wani kaso daidai an da yake akwai na umar kwara akwai na masar akwai na na na indonesia daban-daban yin bishin kudi sun shahara wajen kudi ne kowane akan asuba ko matsala yan wakilin wannan shi ya kai mu sai muka samu kalanda ta suna voyage wadda ce aka raba mun yana amince shi kawai muke ake ta sai mai abin suna voyage ya yi daidai da hakikanin da ribar sai ta ribar kullum sai daga a bayan alfijir a sauran wuraren daga minti zuwa sha biyar zuwa ashirin da gani tsakanin da sauran kalanda kin shi yasa mu wannan kun baya karin ga alƙan mu duk da mace in lokaci a tsaya a diba bayan mun aiki da ita kuma diba muke yi alfajir in take to yan wa shine wanda malaman suke cewa jama'ar musulmi suke ta hankalin gwamnatin Saudiya suka ce idan bayan mun diba ga hakika ba lokaci bai yi yace idan a wannan duniya ta musulmi a yau zace suke wagare mu kaman albani kaman usaimi a malaman addini sun muku fadakarwa akwai gyara kun kyale to akwai matsala na kanwa wannan kalanda tamu ka ji dalilin da muka dugu muke aiki da ita ko da wata saka mata wannan ɗan logisiyan ne na intanet kuma wanda ce wai mai to ka bincike mai aiki mai to aikin aiki hudura aiki wannan ne wata musulmi za ki mai to aiki mai to aiki yanayi ne aiki masu wani aiki hudura hada rana abu ne daban yake ba aiki mai to bane ba amma shi da suka tana yi su ma ba aiki mai to bane ba kamar suka gani ba irin mai to daban ilimin ka tabbutuka ilimin rana da tumamu sauransu ba ilimin mai to shi ma shiga suke inda muke shiga wanda ba na bane ba shiga suke su ma a takaice wannan magana ce wannan binciken shi ya kai mu ga masalar sabawa tsaro muke aiki da kalanda kimu ita muke kafawa ita muke rabawa da mu ita muke ta haiku kusa da gaskiya amma duk da kullum muna cewa kan asuba a diba ladani amana ce ka diba alfijir in annabi sallallahu alaihi wasallama har iya buga misali haka ka farka subu haka ta laraba kai mutane da zuwa alfijir abin ne na hakika bai ba ce jai ko ya madani ba abin ne har kira mai bayyana alƙibla ba da wani bai sai ka duba kira wace wata asuba ta yi sai ka duba zuwa wallahi ba duba alfajir haske ne bau ba wani duhu a zuba in daga tafi kasuwa kaga haske ya bayyana tabbas kun ga a gaba da duhu to ba a tura asuwa ba ta yi ba ba ta yi ba asuba gaskiyar magana kenan wannan muna abu ne akan hakika muna fatan Allah mana wannan akan daidai wannan kuma masu aiki nasu nasu suna aiki nasu mu muna aiki da Allah zai mu tambaya akan wani musani kenan shi yasa muke aiki da wannan kalanda ta mu kuma din da ladani yake yayi kokarin binciken alfijir ta hakika gaskiyar magana kuma kan zama sadin mu a yanzu alfajir tana ketowa ƙarfe biyar da minti ashirin gobe faɗa rana ƙarfe shida da rabi da minti bakwai shi faɗa rana bai matsala duk ɗaya ne kowane girba duk ɗaya ne duk yana yi gace faɗa rana ko dawa rana da zenit duk ɗaya ne kowane ka zama bambanci da mai matsala na alfajir ne ke da hadashe ke da kiyasi to a kiyasin aka san bambanci allah shaidu mu akan daidai shi albani ke ta matsalar saudiya da ta magana kanta da yawa ba don suka yi jinkiri bayan kiran sallah idan ya ga lokaci an tada kama dai tun da cikin lokacin ne da ai sallah da kuci da dama dama abu Allah shi ne da mu kenan zamu tashi insha Allah farkon suratul zuma bismillah alrahman bismillahir rahmanir rahim tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوا إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم wannan sura wanda za mu ga sunanta a can kusan ƙarshe irin abin da zai wakana gobe kiyama na tawaga-tawaga jama'a kala-kala ta 'yan aljanna Allah sama a layi haka ma ta 'yan wuta layi-layi Allah mun aiki mutane gobe kiyama kowa da irin aiki akwai ɓangaren masu yawan sallah wasu yawan azumi wasu azka kowa dai da irin abin da yake ana gurin ɗin jama'a wanda kowanne ba suka sun keɓanta kan aiki iri kaza za a yi tawaga-tawaga irin tasu su ma 'yan duniyar lalatattun akwai ta mazinata akwai ta yin giya yan diwali kowa su mata waga ta waga shi haka za a je yan likiyama kowa zai shiga inda ya dace allah samun cikin hali na kwari farkon wannan sura allah subhanahu wata'ala yana tabbatar da girman wannan littafi da yake hannun cewa littafi ne daga gare shi cewa tanzilul kitabi min allahi al-aziz al-hakim sabakar da wannan littafi mana alkur'ani ya sabko ne daga Allah wanda yake buwaye kuma wanda yake mai hikima cikin tsarin shi mai cikakken iko ne kuma yana komi a halin a inda ya dace babu kuskure a cikin aikin Allah inna anzalna ilayka alkitab bil haqq Allah ke tabbatarwa shi ɓangaren annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke na sabakan ma cewa muna cewa wannan kalma ce ta izza da buwaya Allah ce muna muna Allah shi kadai ne bai da alaka da wani da kuma su kawo magana ko suna wasa da wasa da wani musulman jahilai ko kuma aya qur'ani ma alita kuma Allah ce muna kida Allah ba shi ne bane ba wannan rashin hankali ne duk hausa hausa duniya ko a hausa ko a turanci ko a yi ko kalma ta manya zai kowa san dai kasha jin dai a tele ko wani faranshi da zai iya ce nun nun da zan ko kuma shi ɗaya ne ya ce nu aiwata je aiwata je je kaza je je farka nu wake ta shugaba kasa har ba ta girma wata ba ta shugaba kasa shi ne magana ya magana da shi ɗaya na shi ɗaya magana ta shi ɗaya shi ɗaya za a to ke da haka Allah wani abin sananne a harshen duniya Allah iya magana ta izza ce kuma shi ne mafi izza akan komi wani ma ya bali Allah magana ta girma ala ce muna muna yin kaza mun sabkar da wannan littafi zuwa gare ka bilhaq littafi ne ke cike da gaskiya littafi ne da gaskiya don haka ka aji ka tsaya ka tabbata fa abdullah kurin ka tsaya ka ci gaba da bautar Allah kuma bautar Allah kusan yan wa inda kurma zana ta yi abdullah ya bauta ma Allah kadai wallahi bai rage wa kurshawa inda har manzana da yarda ko abota ta bauta Allah ta ibadar Allah wallahi da annabi da wannan rushawa so sai bauta ma Allah ko me matsalar shirka tarayya sai asusin Allah da wani shin Allah yake faɗa bai da shi ba amma su kuma shawa bisu inkarin Allah bisu inkarin bautar Allah amma ba suna ga su a wajen su ma wata girmamawa ce suna ga mutum kazam mai kaskanci ne mutum bai daraja mutum bai kai bai bauta ma Allah kai tsaye dole sai ya fita wajen wa'annan suna tare da gumakan nasu wasu ruhane ne wani mala'iku ne har suna da intermediate high tsani ne kenan su ma jahilci suna aiki da da molaka da kirki haka amma su ma sun san da Allah bisa inkarin Allah bisa inkarin bautar Allah ma matsala sai an gama da wuri shine matsalar su shine Allah take nan ka bauta ma Allah mukhlisan lahu din kaji amma bautar Allah ba irin tasu ba ka tsarkake ikhlasi ma'ana ka a gama Allah da komi duk abin da yake haƙƙin Allah ne kar a gama Allah shi shi ne mukhlasan lahu din a halin kana mai tsarkake addini gaba daya ga Allah ka sa wani abu ɗaya na Allah kana sarrafa shi ga wani kowa mene yace ala lillahi dinul khalis dan ala ana kawo kalma ce a ja hankalinka ka falka ta maka magana ina a wasan ana magana na kace a wasu da ta anso kowa ka hankalin shi sai su ce he he sai ka haka ta dan ce he ba hausa ma he so ce ka diba zai ya zai da rabu ne dan ka shurara to shi ma ta kalmar ala haka take ma'anarta ana jin hankalin ka ne ya ce ku shurara ma'ana a kawo hankali za ga mata babban magana mai muhimmanci dan ka lura da ita lillahi dinul khalis Allah yake da haƙƙi addini tatacce wanda ba a shi da komi da Allah yake na Allah bai buƙatar wani a cikin motar shi annabi sallallahu alaihi ke cewa Allah subhanahu wataala ce man amila amalan asharaka fihi man ghairi tarakatu wa shirka duk wanda ya wani aiki ko da aikin da kai sai ka gama Allah da wani Allah ce shi bai ciki zai barka kai da wannan can wannan sharabi ta yahuta Allah bai bukatar wannan aikin gaba daya kai da wancan wanda kawa kai da shi ina yi maka wata abu Allah ta ana gani shirka ana shirka na kowa Allah wadatacce ne bai bukata ta wani a gama shi da kowa na kenan a yi kokarin ta Allah da ibada shine hikimar Allah duk annabi tun nufa da salam za ka gwagwarmai annabawa akan wannan mas'ala ce ta gama Allah da wani duk annabawa kan gaske da ba shi ne babban a ce ba aiki mai haɗari mai Allah ke kushe shi kamar gama shi da wuri shi yasa kwarai annabi ta zawa duk da annabi ya kawo naki da ba amma maganar tauhidi kada ta Allah da ibada wanda ke cewa laqad ba'athana fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa shirku tafu dukkan al'umma da mun aiko al'umma daban-daban da wani da annabi da manzo duk kiran babban kira an ibudu Allah wa shirku tafu ku bauta ta ma Allah ku nisanci dagutu da abin da ba Allah wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce kenan alalillahi dun khalis ga Allah ne addini tatacce yake wallazina takhadhu min duniya awliya don ka gano wasu ma basu inkarin Allah Allah ce wa'annan wanda suka rike wasu suke bauta ta banda Allah masu su gama Allah da wani su ma ga uzurin su ha ga hudu bai shari'a musu ma na'buduhum illa liqadibuna ila Allah zulfa sun ga musu tambaya to kuna inkarin Allah ne ba Allah su ma waɗanda muke bautawa ba muna bautata musu ne a karan kansu a muna bauta musu don su wannan tsarin su kai mu kusan Allah ta hanyar su za mu samu kusanta zuwa ga Allah kaiwa kenan tsari ne irin dai da a yanzu zaka samu musulmi mai kalmar shahada Allah ilaha illallah Muhammadu Rasulullah bai kawo aka zaka ga ya kwatanta ma wani abu na ibada sai ya bata shehuwa ne imma da suna imma shar'anta mishi imma da wadi ma iya neman ceton ko wani shehuwa ne mai kaza iya da shi ke kusa da Allah hatta kama wani ta gaba ɗaya ma iya neman aljannan a wajen shi suna ga wasu an ba su hidda su bada wani ma yawan wasu garantin aljanna sun kuma da wani ce da kamar da faɗi ne ake da hulkuta ake hal suna suke ma ɗan ɗari da sharri to yanzu ci gaban Allah ka ci gaba na bature na kan sadarwa sai ga malamin da ka sani ka san shi sarai amma kuma iya tabbatar da wannan abin da ake sai aikata ta musu na maganar kiran wani Allah ba Allah wani abu ne sananne shahararre muna da isa na kanna da kuma tana yawo ta wani malamin da ya mutu cewa wani da masani wani mani ko wani da wake dan nasu wani dan nasu wani misali ne kuma a gidan radiyo ta kasa ake yi magana ba ba a goyi ba ko a cikin facebook a san koyi ba a radiyo ta kasa tele tele ana ganin shi ana ji shi tele sai yake ba wani ma yake ba yake ba yake ba dan jarida misali wata magana mutane suna ban san Allah san wa mun san ba sunna da musamman wai suna suka mu abu gaskiya ne muna hannun gaskiya ne ita ga misali ga misali wani wani dan nasu masa ba kiran kowa sai Allah ga wani dan nasu suna tafiya da muridin shi saboda karama suka zo sama ruwa babu abin hawa suka hau sama ruwa suna tafiya a sama ruwa ce zo mu tafi iya bin bayan shi iya kiran wani nasu wani nasu wani nasu shi wani ya sama ruwa ya mun bayan shi can wai sai shi muridi sai to sai ga to tun shi wani na sai ya kira azman kira Allah a kisan sai muridi mai ba muridin nasiru ya kama sunan Allah ko hin wallahi wannan maka da abin nan rubutawa a rubutu kuma shi wanda yake shi wanda ba wanda yake kuma muridi ya rika shi ruwa wani na sai ya kamo shi ya dago shi ya ce ya kai haka haka kun ci a kwanar ta ga gaskiya ya kai ya ce a wallahi muna tahiya ina da tuna kana kama sunan Allah ina kama sunan Allah ma wai wai shi dan ne samu shi dan ne ya gure shi wai shi dan samu kama sunan Allah sai to to wata ka wata kama sunan Allah ba ka san ba ni ba san Allah ba wata kama sunan Allah wannan zai aje karantar da kai kiran wani Allah ya halitta a musulunci manya ne manya malamai ne wani yayi wallahi ba wani mutunci ne shi danci baiwa a ce ha a mana cewa ba tsoron ka kawo da ka halaka ga wasu nan wani wadan wane ne ko ka tsira wallahi shi dan shi ko ka gona wallahi akwai zuwa shi dan to sai wani abu ka ga din shi ne sai ka can da to zuma ko na tsara kuma gashi a cikin ku amma malami ne amma malami ha gaskiya magana wannan abu ne ya sanan da to in wa ku gane har abada kaka yarda duk wani abu na Allah Allah bai kariya da kowa ba wani wanda ake bi a bashi take ana dan samu kusanci a wajen Allah sun wata jahiliya ce molan kan da ra'ayi ne shi ne yau da su komi a nema a wajen Allah kuma in wane ne in wa sahabbai suna raye annabi sallallahu alaihi wasallam musu kashi na yankewa ka ce wani dan aljanna ne ka ayyana wani aka hana su sahabbai sai wani maza da kai ma shi da wani maza guda goma ko da da kuje musu da musu albashir aljanna ko ahli badar ko ayyana zubai batar duwan amma haka gurin ahana ce wai aljanna to wai idan ba amma wani a ce kowa fita dan ne ina ga wani wani shi bai san bai inda ta gaba shi ma bai da garanti kuma kuma ce ba garanti haka ce to ai wani shine magana cewa ke su ma dan warkon sun san da Allah amma suna wani ai mun muna bauta musu ne ba dan baɗin su ba dan su kai mu dan kusanci a wajen Allah kai abin da kake so هذاك التلبيس النبي يقصنا التلبيس لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك هو لك وما ملك خلاص التلبية سزو حج suna kewa ka'aba suna amsa Allah ma amsa kira gare ka Allah baka da abokin tarayya sai abokin tarayya da kan mallake shi da shi da abin da ya mallaka kai duka da ai ga an ce da tabbatar da Allah shi ne karfi ko to su ma da kenan sun san da Allah gaba daya amma wannan abin da halakar da su bi ta hanyar wani kenan a musulunci babu tsari gabauta ta wani ka bashi haƙƙin Allah don kusanci zuwa ga Allah ba a yi kuma gama Allah da wani Allah ke yi kishina nan Allah ya ce wallazi ne ta ka min duni a wuliya wa'inda suka bi wani Allah suka ɗauke su masoya suna ce ma na abudu mu illa li yuqadibuna ila Allah zulfa ba ma bauta ta musu ha sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah inna allahi hakum bainahum fi ma hum fi ikhtalafun Allah ce wannan mutane ka bari Allah zai hukunci tsakanin su gobe kiyama cikin irin sabarin suke tsakanin wannan hanya da wannan tsakanin yahudawa tsakanin nasaru tsakanin mushrikan bakar kowa da abin da ya kai shi baro shi su yahudawa suna ga mushrikai masu wata goma kai ne sun kafuta a wajen yahudawa haka wajen nasaru su kuma suna ga su kuma sun fita sun bar Allah kai tsaye suna bin hanyar wasu bayan Allah kan shi Allah ka hutar da su wasu isa wasu kuma uzair mu ga har yanzu akwai akwai bulbushin bulbacin bulbudin su har akwai sauran a duniya masu kira isa sai mai Allah wasu dan Allah ne sai ta hanyar shi ne suke samun sun ci zuwa ga Allah duk ɗaya ne da musulmi mai kira wani Allah kan haka Allah ce inna Allah la yahdi man huwa kadibun kaffar Allah bai shiryar da wanda yake mutun da gangan kunya shi da ƙarya daga dangana ma Allah ya kasance mu Allah wanda mu Allah bai mai maka da shari'a shikenan wannan wata hukunci da Allah ke wa mai kariya da gaggama cikin addini lamar Allah Allah ya rasu shikenan an gare Allah shi da mu law arada Allah لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار لو أراد الله أن يتخذ ولدا شي الله girman shi ne izda shi ta ture magana ɗaukar ɗa bai bukata ƙasƙanci kuma yake ce kenan lau a da lau an yi taka da wadda inda har Allah inda ya san ya riƙi wani a matsayin ɗa ba aiwa ba ɗaukan wanan a matsayin matsayin da a wajen Allah inda har Allah ya so haka mustafar ma kulku ma sha wajen Allah Allah ne zaɓa a cikin bayan shi an auki kawai bayi ne an wata halitta ce ya so shi zaɓa in ya so ya ce ba shi matsayin da ga Allah ta bai so ba bai so ba kasance ne ya kone maka shi subhana shi ne kanan subhana biyu bayan wani magana subhanahu Allah ya tsarkaka hanyar Allah da buwayar Allah ta huce a ce ya kauna matsayin da wajen bukatar da gajiyayye makaru mai bukatar agaji ko ya kasa ko ya tsuwa ko a taimaka mishi ko ya tsuwa kama shi ko ya kuma manda in ya tsuwa ya gari ka tsuwa in ya tsuwa ka kame agaji ko shi kuma shi ke bukatar da mai bukatar taimako ke bukatar da kenan kaskanci ne Allah ya ci subhanahu Allah ya tsarkaka ya huce maganar da kuma na ba wurin aiwa ba ɗaukar aka su zai fice aiwa sha muke ya ba wani ne matsayin da matsayin sa a Allah bai ba kowa matsayin da ba kowa ba wa yake ba wa kake a gaban Allah in wa kake eh kowa yake ba wa yake ga Allah ba wani mutum da Allah dan haka yace subhana tsarki ya tabbata ga Allah huwa Allah wa ta'ala shine Allah wanda kuma alwahid shi kadai ne tilo ba shi dan uwa shi kaɗai ne kuma alƙahar ne abin da ya so ba abin da ci gagara shi ci gaba da rama خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار نعم ɗan uwa wai don ka san Allah ba abin bauta ba ne wani zaɓi sanka e na ga dama wanda na zaɓa ni yan gari yan nijar daban najeriya daban ko hausawa daban tubawa daban bare-bari daban tura daban kowannan ba za ba ra'ayi ba ne Allah cancanta ya yi na'am haƙƙi gare shi na bauta Allah na'am sai dai ka mutu ce Allah cancanta ya fa bauta mishi haƙƙi gare shi sai ta ga maka girman Allah shi dai Allah da ake kira a kada ta da ibada khalaqa samawati wal ardi bil haqq na'am
ya halicci samai gaba daya da kasai don wata manuwa don gaskiya ba haka kurin kira zuwa kai kurin a yi sama a yi ƙasa kurin a yi tarmamu haka kurin a kalla a birge la akwai manuwa na'am
kuma allah shi ne yi kawiru laila ala nahar wa yi kawiru nahar ala laila shi ne yake lullube dare akan rana ya lullube rana akan dare na yan wasu sistem kin tsarin dare da rana ne a ga zuka shi zamu da yanzu a cikin haske ko a hankali a hankali nan da awa biyu sai ga mutum biyu kuma mu ne ga muna da cikin kira na'am sai an kunna wuta na'am kamar wani garin ba mu cikin rana ko kuma kallo amma sai dare ya zo shi ma na ji takawir na takawir kamar da lilin da harake na da rauni kawar imama kawar a nan nadawa ke shi ke zauwa ga haske sai duhu ya zo heri yanzu muna cikin haske duhu ya zo dare da bau wani wani tsari ne Allah ma na halittu a saman ƙasa in wata wannan malaman suke tabbatar cewa ko a ƙur'ani riba ka kalli ƙur'ani za ka fi kai wani gargama ko mamakin maganar tahiyar duniya ko rana tsarin haka ke tafiya nan duhu nan rana nan haka ake canzawar dare da rana yan wa sistem ne wanda Allah subhanahu wataala da akwai magana hasashe amma Allah ya bayyana ma ɗan adam hujja da kayan aiki da Allah na gwada mai yadda abin wani ke tafiya ba wani saɓani na da ba wani kai magana jayayya da yawa kan tahiyar rana ko tahiyar duniya wannan wuri ne wanda mutane suka zama su rubu balle ɗalibai a lakwar su fara ilimi da asalin malamai wanda ba su karanci ba irin wannan abin na zamani sai ga akwai cin karo tsakanin musulunci da science ko da yan ilimin astronomy abin farki sai a ce yaya aka yi aka ce rana ke tahiya mu kuma ce a ƙur'ani an ce duniya take tafiya a ƙur'ani kuma an ce rana take tafiya wannan magana haka akwai cin karo da juna malamai na addini mun ce muku harkon lamari an samu wannan rigima tsakanin malaman addini da na ilimin falaki da masu ilimin astronomi ilimin sanar ta ba'ala abin da ya kawo matsalar harko sun zo da wata masaniya cewa da sanar da ciki suka ca latar tudu sole suka ca sunan ce a cikin ta duniya mu ta suke rana awa da suke fikis suna fikis haka suke da farko rana a tsaye take duniya mu take juyawa wannan abun ya kawo matsala ga malaman addini ya za mu yarda a nasu ƙwar'ani allah ya ga mana shamsu ta jiri da musu ƙarar laha za su ƙadir abdul alim rana tana tafiya ta jiri da musu ƙarar laha tana tafiya kun ga tana tsaye a ƙarya ce hujja ba bayan da yadda tahiya na tahiya sai da kansu su ɗan ilimin falakin su ma sun ci gaba su mu da imani da Allah imani masa kuma Qur'ani gaskiya ne Allah wani kalmar gaskiya ne mun imani haka abin yake ciki to amma su a gajeren ilimin su a wancan zamani ba su kai ga samu ga haka ba kuma su kuma ba su imani da Qur'ani sai suka ce a tsaye take tahiya na tahiya tahiya na tahiya sai suka gano su ma da ci gaban su a ashe ita ma ranar tana tahiya cikin falakinta wanda Allah gama kullum falakin sun hudu Allah ma Allah gama tana tahiya cikin falakinta yanzu a kenan ashe abu haka ita ma tahiya take kuma cewa ita ma tana da orbit rana inda take tahiya cikin kawai da labari tana da falakin wanda ba ta fita daga cikin shi duk a ta duk girmanta duk girman rana tahiyya take cikin wani wuri kadiri sananne kuma da tahiyya sananna akan kari da ba har ba tuwa ba kun kare da bi tahiyya ce a yi limance kamar Allah ce zalika taqdirul aziz al alim da Allah ga rana ta tahiyya to wannan tahiyyawa a cikin tsari ne Allah ce tsari ne na al aziz mai iko tsara kan shi tahiyya ce in wa da duk wata duk kakin da sai kaf ka wuce iyakan da sai abin cikin tsari yanzu kenan sun yi da sun gano ashe ita ma rana tana tahiya a cikin falakin kamar yadda ƙur'ani ya bayar labari to yanzu kai a ina ka samu ita kuma duniya tana motsawa wannan shi ne matsala to wannan abin da kama da bani ramon ke cewa ba mu da shi a rubuce to amma bai ci ba karo da ƙur'ani ko sunna ganowa ce ɗan adam ya yi a shi wannan duniya tamu ita ma a sararin subhana suke ba kan komai suke ba a ita ma sararin subhana suke da rana haka suke kama cikin sararin subhana kura wannan wani abu ne tun da an gano ce a da ake hasashe yanzu sai a gwada ma da idan kana kallon duniya ta tana tahiya tana gudu kiran za su akan haka tahiyar rana daban inda suke tana tahiya kuma duniya an ce tana tahiya iri biyu abin na aiwara ganar wa ɗan adam ce muka magana tana tahiya iri biyu tahiya ta shekara da tahiya ta bandakatarar ta kwana da wuri misalin da ake ba da zan gano abu idan misali ka sa misali balo kamar a wurin balo sai ka bige balo da gini ka bige ta da samar balo kaga tahiya ta ko kuma ta haka tana wurin rukun ta tahiya ta wurin tana juyawa tana tahiya a karan kanta a haka kuma tana tahiya gaba wannan shi system kin duniya canjin wuni da dare wannan haka yin take shi shi ma alaka ta da rana ne daga duhu daga a duhu a gara a gaske haka take kuma kai tana tahiya haka wannan shi tahiya ta zamani sanyi zai kaka rai wannan kuma shi ne wani awa abin da aka gano ne ɗari da kanuka yi da ka ne wa kan mu samu rigima ba wani kayan rigima a bimbaz da rahimu Allah ya kawo da masala bimbaz shi da usuli masa shi gaskiya ya ce shi bai da masaniya ya ce amma yadda ba babu da zai hana albani ya ce wani abu ne ya ce abu ne ta yanzu kawai kawai abu ne ta dole ta dole a sallama ya ce albani ya ce abu ne a fili karara ba wani jayayya duniya tana musu kuma ce ba abin da ya ci karo ilimi na gano kuma bai ci karo da tabu in wani abu ne wanda don bai sa wani kawo yake ce kamar an saba ba wani sabani a cikin abu suka ma labari kuma su malamai ina ga wani malami wanda ina ga su ya yi wani tahi na abin astronomy abin fara kitan mamun sauran da rana sauransu yake cewa musulmi ne ba wuce ne ma ba wuce ne ma na najeriya ne ba ya shiga jirgin kungo na cin kaso sama da shi aka tafi ba shi wannan wanda ya mutu kwanan wanda ya takarar nan shi tofa shi ya yi ba na musamman kan abin astronomi shi da shi aka tafi sun shiga ya biya da kudi ne ya biya da su aka tafi ya ce wallahi cewa mun yi tahiya a saman kungo cewa misali tahiya kilo dubu goma da kasa sai kwamanda ɗin sai ya ce yi kule ko ku ne ku rawa ku duniya ku da kuka bari sha wallahi ga ta nan gaba ɗaya ta sanar shi ne ce sai muna kallo da idan ba da wani muna kallo da idan amma kai kana ji tambayi wanda hau jirgin sama za ci saudiya ya sa ana gudu kana ji inda mota a kan jirgi kai ka ce ka kawo ka ce ka dawo a cikin jirgi ka ce ka ce ka dawo ka sama ana gudu duk bitu ka inta yawa labarin haka yake ciki ɗan wata ka ce abu ne kuma amma mun magana da ba kuma kuma shiga muke mana ba da malamin bane ba kafaci da gurin amma dai mu gano da abun kakkace akwai cin karo ilimi ne kurin ka bincika eh ilimi ne Allah kuma wannan mai imani iya ƙara mai imani da Allah kuma ya ƙara ma jin tsoron Allah ashe ɗan uwa ku diba wata ta lalata Allah duk wani yau na muke isara jin kai a hilin maza muke za da rawa kurin mai haba kai za a ce kurin a sakai sauki na kurin ku shuru na da da Allah wannan saukin da Allah ya bari muke tahiya Allah ya rike komi ya rike rana ya rike komi Allah ya rike komi da iko shi kurin da iko shi da kare shi yau a ce wani abu a sake shi ka sani ba magana damu ba magana ba magana halaka damu shu ba sai da abu a yi zaka yan wakurin ku girma Allah subhanahu wataala duk wannan an ci ya kara wa mutum sanin tsoron Allah bawa kana kan kamar tarko ne baka da komi da kamata ba ka yi izar isa mun zaka mutum ba kowa ba da kai abin ma da ke rayuwa ba na abu ɗaya naka da kake rayuwa ma kan ta kokaki ai ba kunya ba ka kake rayuwa ko ba na abu ɗaya naka ba abin da ka mallaka kun da kima ce gurin Allah karamin koran shi kenan nan da yake nan Allah ya ce khalaqa samawati wal arda bil haqq Allah halitta samai da sama da ƙasa da gaskiya yukawwiru layla anna nahar yana lullube dare akan wuni lullube wuni وكور النهار على الليل يكا كاكم ونم حسكي للبي دري وسخر الشمس والقمر Allah shi sauƙaƙe ya sauƙaƙe muku cin awani kenan na rana da wata kullun wani rana da wata ya jari li ajalin musamman ta yi cewa kullum fi falakin ya saba hun cikin yasan ko kowanne iya ta yi a cikin falakin shi kuma iya ya saba hun cikin iya ta kamar ta san iyo cikin ruwa ta iya yake ya ce kullum ya jari li ajalin musamman kowanne iya ta yi a inda aka ajiye shi zuwa ga wani ajali musamman amma musamman inda inda Allah ya wa duniya wannan lokaci kuma ya san lokacin amma bai gaya kowa ba shi ne magana ba wanda ya gaya wa hatta da annabawa amma ya hudu ya mai dele kuma ya yi dele ya san da shi kuma dele amma ya zo amma ya kirbanci kan da san abu amma musamman abin da kuma kada bai a abu kun yi za a yi a tsare ki a tsare ki a rubuce ki sanarwa ki biwa kowa ba sai dai kaga alama za a yi kaza alama alama ta kusa amma hakikanin abu ilimin aure shi ke amma ajalin musamman inda ya ce ranar da wata tana gudu tana tafiya a inda suke zuwa ga wani ajali da Allah ya kai dai baki shi kuma kare ala huwa da azizu da babba bai kawo hankali jan hankali nan cewa Allah mai wannan iko shine mabuwayi kuma al-ghaffar mai amsa tuba ga bayan shi nan algafa ka wani kalmar ta siga ta mubalaga ana jan hankali da ninka yi zaugawa ko baka Allah Allah in dai ka tuba diya wanda yin Allah gafa algafar ne yawa Allah mai gafara ne tabbas kaga ga mallakin ka kaga ga yadda mai yawa tuba da gonka ka tuba kuna shikenan kare yace ya ibn adam ma da'awtani wa razawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubayyi Allah ce bawa na matuƙa ka kiraye ni ka buƙace ni zan gafarta maka duk muna yanzu ba ba ruwan da muna yanzu ba ruwan da ne ka zuba ba ruwan da muna yanzu in dai in dai haƙƙin shi ne ba in dai haƙƙin Allah ne ban da haƙƙin wani ban haƙƙin wani sai ka koma ku gyara da Allah ce gaba خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له لا إله إلا هو فأنا تصرفون
خلقكم من نفس واحدة ina wani ana kira musan girman Allah Allah wanda ake kira a kaɗaita da ibada shine khalaqakum min nafsin wahida shine ya halicce ku da gare guda duk wani duniya يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء لكم متلكم سورة الله وبركاته ku diba kaɗai ku girmama Allah diyin wannan duniya gaba ɗaya da gare ɗaya takin tak ɗaya ɗaya da wani adam baban kowa wa khalaqa minha zawjaha daga cikin adam to kuma Allah ya da mace kurin cikin kudurar shi hudar mace daga wannan halitta guda biyu wa batta min huma da jihar kashirin musa daga wannan ran guda biyu allah ya da wannan duniya gaba daya baka ke warare masarori jajaye waye waye duk wani duniya gaba daya kuma da gare guda ne da ta ce a belgium european wani wa yake ce a zatif a turkiyan eh australia wani tamamin daban-daban ne kamar allah daban-daban ne ɗaya ne ɗaya ne shi ɗaya ta yi kurin yawon duniya ne da wani wani gasuna yawon duniya da kiwo da neman kuɗi da neman abinci ya je na a haifiya sai ka zama shi kenan haka duniya ta kai shekaru masu yawa haka Allah wannan kaɗai da su girma Allah kurin duk wannan ran ɗaya yau na duniya gaba ɗaya ya ce khalaqakum min nafsin wahida summa ja'ala minha zawjaha ana yace daga cikin wannan ran guda Allah ya halitta mai matar shi ba ɗauko a wani jinsi daban ba aka gama su adanawa a jikin shi kaga nan farko dai Allah ya halitta shi kadai ba uwa ba uba ya adam min turab duk wannan gwada izza ta sanar girma Allah ne Allah ya ba mu iko na kan komi ba komi kurum ya dauko a gaba kasa ma da daban-daban an yi a gama daban-daban da ja da baka da fara da tafshi da mai da mai tafshi da mai tauri har a gama ce haka manzo Allah ce kasa da baka da fara da ja da mai tauri haka ce yace haka halin goke mutane yanda aka yi ku haka halin goke baki baki jajaja wani wani wani ta haka da aka yi da mai zahi mai kaushin hali mai kaushin hali yake a nan ta wani halitta da aka musu asalin abu an yi sallallahu alaihi wasallam haka Allah tsara kan shi yace wa anzala lakum min al-an'am thamaniyat azwaj nan sabkarwa ma'ana aujad ko khalaqa lakum kuma bayan wannan ku wannan baiwa da ya muku ta wannan hanya sai halittar muku dabbobi na ni'ima nan an kirayi dangane armi takwas samaniyat azwaj can an'am Allah ya bayani min muna ganin ne muna ba da Allah ya kawo da magana bangaren bangaren al'umma biyu bangaren shanu biyu bangaren tamakai biyu duka da aka jero bangaren akwai guda biyu wannan shine ma'ana dangogin guda takwas dabba saniya mata da miji a raƙumi mata da miji saniya mata da miji timkiya mata da miji akwai mata da miji an su dabbobi na ni'ima sun dabbobi da Allah halitta suke rayuwa a cikinmu ka kiwata su girma su yi mai kamun da ki dukiya kai kana isa kamun da ki shanu kaza raƙuma kaza kana ji mutum ɗan adam bawa gama ka mallaka har kana gwada wadata da ita kuma ka kama ka yanka ka ci ka sai da mai buƙatar nama yanka ya ci ko ya sha madara duk wannan Allah ya sa dan jin daɗi gare ku kanta daɗi dabbobin ni'ima ni'ima ce ta Allah ga bayi ne kamata ku gode ma mahalicin waɗannan dabbobi da yi don ku ci ku ji daɗi ku mallaka ka biya bukatarka ka tabbatar in ba da hikimar Allah bayar Allah ba bayan da ɗan adam ya kama raƙumi yanka ko ka kama sa ka yanka ka ji ba inda sa in hauka ce anguwa in ana bin goyi ko raƙumin ya hauka ce inda yake waki zaurin raƙumin ya hauka ce ba ni kankare shi raƙumin zaka kankara malai ba sai ka bai ka bayaran da shekara biyar sai kai shi rijiya kai shi da kai shi da kaso aje shi sai ja shi sa za a ba yaro ɗari ne kai shi rijiya wannan ya kamata kuma Allah godiya kuma da ibrahim ku aya wata ne da an taɓa wannan sanya haukaci sai ka san ashe inda da hanka inda haka ji kullum ya bai taɓuwa buku tun kare shi amma kai ɗan ɗari ne amma ka mallake shi sai kai sa dubu dubu daga san duka haka ne sa dubu ka kama ka yanka ka sa ka bada a yanka a yi lalle a yi suna naka ne kai kana yi sai ka manci a guda mahalicin da ya maka wannan baiwa sai ka gode mishi baiwa ce Allah mana ana baiwa ce Allah mana ya kamata mu san da ita mu gode ma Allah wannan baiwa da ta wannan baiwa da ya bamu ta wannan ni'ima yace ka samu ku dabbobi guda takwas daga lokacin ba mu da wannan wannan ayyukan a barin ayyukan Allah kan gode اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته